أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قوم يولا غبا شرين دبقوي قوتا جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبودين دريه لدى أربعين دبيو كما يوقوم قوتا بيو ميلادية دبو بيو دا ashirin da ɗaya ko sha ɗaya ne a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna cikin sirar sahabiya ta sha biyar na na aisha radiyallahu ta'ala anha kuma muna cikin taken da malam ya ba zawabi'u al-munafiqi wato kura da munafikai suka tayar na ƙazafi da suka manana isha radiyallahu ta'ala anha abin da ya shahara ake kiransa da hadithul ifki wato labarin ƙage mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbansa guda biyu sagiduna ali radiyallahu anhu da kuma sagiduna usama ibn zaidin radiyallahu ta'ala anhuma nana shi ta ce fa'amma usamatu fa'asna khaira usamatu radiyallahu anhu sai ya faɗi alkhairi ya yabe ta da alkhairi amma sai na ali radiyallahu anhu shi kuwa sai ya ce ai ya ma'aikin Allah Allah bai kuntata maka ba akwai mata da yawa a duniya amma dai duk da haka ka nemi shawarar ka binciki barariyar bai wata wato barira to shi ne yanzu za mu tashi mu ji inda aka abin da ya ci gaba to shi ne sai yake cewa fada'a rasulullah su sama barira ta yas'aluha sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kira barira mun ji bayanin da malamai suka yi a game da ita barira da maganganu guda uku a inda muka ce magana al'imamu ibn hajar rahmatullahi alaihi ita ce tafi zama daidai cewa barira dama can tana da alaka da nana aisha tun kafin nana aisha ta biya mata kudin yan tata ai saninta da ta yi tana zuwa ta mata hidima shi ya jawo ma har lokacin da mutanenta suka sa mata wannan haraji na mukataba cewa ta biya ukiya tara ta zo wajen nana Aisha radiyallahu anha ta ce fa'ini ni ki taimake ni nana Aisha ta faɗa musu waɗannan wannan sharaɗin suka ƙi yadda ƙarshe har abu ya kai ga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mun san hukuncin da manzo Allah su sama ya faɗa da kuma ka'idar da ya bada innamal wala'u liman ataqa to shine sai manzo Allah sama ya kira barira yas'aluha yana tambayarta وقام إليها علي فضربها سجدنا علي رضي الله عنه يتاشي يبجيت ضربا شديدا بقومي تنني وانا رواية ابن هشام تينا دقا مال منسى أبو إسحاق محمد بن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق الأخباري cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya bige ta amma riwaya al-Imam al-Bukhari da riwayar Muslim da wasu ruwatu sai ba su zo da wannan riwayar ba cewa dai sai na Ali radiyallahu anhu ya kausasa mata magana cewa ta faɗi gaskiya duk abin da ta sani to ta faɗa wa huwa yaqulu yana cewa astiqi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ki faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ki faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya فتقول سيتتشي والله ما أعلم إلا خيرا شو والله باب أبن نسني جمدنا نائش أنباء الخير با نائش رضي الله عنها بن سنت دون أبو با idan ba alkhairi ba a tsawon rayuwarta da hudar da muka yi da ita wa ma kuntu a'ibu ala aishata tace ni ba wani abin da nake aibantawa na nana aisha ban san wani aibinta ba illa anni kuntu a'jinu ajini sai dai wata rana kawai in akwai laifinta a waje na shine nakan kwaba kullu na fa amuraha an tahfazahu sai in ce da Allah mama zan dan shiga nan dan duba min fatanamu anhu kawai sai ta baccinta fata'ati shatu fata'kulahu kawai sai tinkiya ta zo kawai ta ci ta cinye kullun to in wannan laifin in akwai laifin da nake ganin na shi ta yi shine wannan kaga anan shi ma a cikin maganar ta magana ce ta hikima wato tana nuna wannan ya karamar yarinya ce matar da har za a iya barin mata tsaro na kullu amma ta bari akuya ta ci ai kankanta shekarunta ya kai kaga bai kamata a ce ta san wannan abu ma da ake tuhumarta da shi ba in dai har za a bata a ce don Allah ga kullun nan dan duba min zan shiga makwabta nan in dawo kafin ta dawo ta bacci ya kwashe ta ta yi baccinta akuya ta zo kawai ta cinye shi kenan sai dai a zo a tarar da kwano ko a tarar da ƙwarya yanzu wadda take da irin wannan shekarun a yi mata irin wancan mummunan tunanin a ce za ta aikata wannan aiki na ta'asa kaga bai kamata a mata wannan tunanin ba abinda barira radiyallahu ta'ala anha take nunawa ke qala sai ta ce da manzo Allah sama ya ji maganar barira da shaidar da barira ta bada a game da nana Aisha radiyallahu anha shikenan ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم a nan kafin mu ci gaba cikin fa'ida fiqhiyya da za mu ɗauka abu na farko kenan ana ɗaukar shaidar mace ana ɗaukar shaidar mace kuma ita kaɗai in wannan wajen yana cin wajajen da mace take ba da shaida ita kaɗai kamar yadda ana karɓan shaidar ta wajen tabbatar da nasaba sannan ana karɓan shaidar ta wajen tabbatar da ciki ko kore shi ita kadai sannan ana karɓan shaidar mace ita kadai a abin da ya shafi babin shayarwa in ta ce ta shayar da wani da wanci to shi ke na magana ta kare hadisi mutafakun alaihi ya tabbatar da haka to haka irin wannan wurin barrantar da wata ko barrantar da wani za a iya karɓan shaidar mutum ɗaya kuma mace shi yasa malamai suka ce da wasu mutum hudu za su zo su ba da shaida akan wasu mutum biyu cewa sun kama su suna alfasha su hudu kuma su ce tabbas sun gansu kamar yadda ake ganin turmi da taɓarya sai a zo sai a samu wani ƙwara ɗaya shi kuma na biyar sai ya zo sai ce da abin da suka faɗi ƙarya ne to ya rusa shaidarsu ya rusa shaidarsu shi kaɗai zai rusa shaidar waɗannan mutane hudun ko kuma a samu mutum uku su ba da shaida amma na hudun sai zo sai ya ce a'a ba haka ba ne to ya rusa shaidar waɗannan mutanen guda uku dukkaninsu ga baki ɗaya kuma ya sabbaba musu sai an musu bulala ta ƙazafi za a musu bulala tamanin tamanin cewa sun ma waɗannan bayan Allah mutane guda biyu ƙage to kaga nan barira radiyallahu ta'ala anha ta ba da shaida tabarrantar da nana isha radiyallahu ta'ala anha dama su waɗancan munafikan ai ba su kawo shaidu ba Allah ya musu ya ya ya musu ya musu ya musu ya musu ya musu ba ya ya ya ya musu tambaya ta ta'ajizi ta gajiyarwa لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء Allah ce dan me basu kawo shaidu hudu ba sai ce fa in lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allah humul kadhibu to tunda basu kawo shaidu hudu ba to a wajen Allah su zunzurutun makaryata ne abinda suka faɗi ƙarya ne to barira radiyallahu anha ga shaida mai kyau da ta bada a game da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha قالت سيتشي ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أبوايا sai manzo Allah sama ya shigo waje na ya zo gidanmu a tare da ni kuma akwai babana wato iyaye na akwai nana ummu ruman ita ce mahaifiyarta radiyallahu anha sannan kuma da babanta siddiqul ummati abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa indi imra'atun min al-ansari sannan kuma ga wata mata daga cikin mutanen ansar ita ma ta zo gidanmu wa ana abiki wa hiya tabiki ina kuka ita ma tana kuka wannan abin ai kuka ne fajalasa fahamidallahi wa asna alaihi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shigo daki na gidanmu sai ya yabi Allah kuma ya ma Allah kirari thumma qala sai ya ce ya Aisha ya ki Aisha innahu qad kana ma balagaki min qawlin nas na san dai yanzu abin da ya kasance na maganganun mutane ya zo miki kin samu labari cewa ga abin da ake yadawa a game da ke a gari na tabbatar da kin san wannan fattaqillaha saboda ka ki ji tsoron Allah wa in kunti qad qarabti su'an mimma yaqulu an-nas fatubi ila Allah in kin san kin aikata wannan abin da mutane suke faɗi mummuna to fa tubi ila Allah to kina da damar tuba ki tuba zuwa ga Allah fa inna Allah yaqbalu at-taubata an ibadihi Allah madaukakin sarki yana karban tuban sa yana karban tuban bayi kun ga wannan magana ta fi zafi fiye da duk abin da ake yi a gari daga bakin annabi sama ta fito kenan annabi sallama na na'ishi za ta ce kenan har da shi yanzu yana ji a ranta za ta iya a ransa za ta iya aikata wannan abu ka ɗauko sinariyan wurin da kuma halin da ake ciki ka aje shi a gabanka ka kamanta abin ya kake ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine wanda ya fi cancanta ya barantar da ita amma shi ma annabi sallallahu bai san gaibu ba Allah subhanahu ta'ala bai sa manzo Allah sama ya san gaibu ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi saboda haka manzo sama ya faɗi wannan maganar cewa fatubi ila Allah fa inna Allah yaqbalu tawbata an ibadihi ki tuba zuwa ga Allah domin Allah madaukakin sarki yana karban tuban bayinsa kowane irin aiki suka aikata in dai suka tuba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai duka قالت تشي فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك تشي والله من زال سمينا فتا من هكا حتى قلص دمعي kawai sai hawayena ya kaifi kaf na nemi kuka na nemi hawaye ma ya ƙi zubo sai na jinin zuciya fama ahissu minhu bi shay fama ahissu minhu shay'a na koma ba na jin komai ma kawai idanuwa na sun bushe kabas wanta zartu abuwayya sai na jira iyayena guda biyu an yi ji ba anni falam ya takallama na tsaya in ji babana da mamata ko me za su iya cewa sai kuma suka shigo ba su ce komai ba kaga bala'i kan bala'i kenan ta zata kusa giduna abubakar da mamarta za su buɗe baki su ce ma manzo Allah sama wani abu bayan wannan magana da manzo Allah sama ya faɗa qalat aisha na na aisha ta ce waimullahi la ana kuntu ahqara fi nafsi ta ce amma na rantse muku da Allah a zuciyata ina jin ni na fi kaskanci wa asghara sha'nan kuma ina ji a raina al'amari na dan karami ne min an yunzila Allah fiye Qur'ana a ce wai sai Allah ya saukar da Qur'ani kaga wannan tawazu tana ganin cewa ita bata kai matsayin da Allah subhanahu wataala zai saukar da Alqur'ani saboda ita ba a saukar da aya a taso mala'ika Jibrilu musammata ya zo domin saukar da bayani akan cewa ita tana da gaskiya lakinnani كنت أرجو أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في نومه شيئا سيدي فاتانا قوي النبي صلى الله عليه وسلم يغني أما فركي يغوان أبو يكذب الله به عني Allah subhanahu wata'ala zai karyata abin da ake faɗi game da amma dai a ce wai an yi wahayi jali mala'ika jibrilu alaihi salam ya taso ta kanas ya zo domin barrantar da ita ta ce wallahi ba ta zaci haka ba lima ya alamu min bara'ati domin na san Allah ya san ni kubutacciya ce so da kan kana da gaskiya kakka damu da abin da mutane za su faɗi akwai ciwo amma ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah. Amma ƙur'anan yanzu fiya, amma a ce ƙur'ani an saukar da shi, fa wallahi la nafsi kanat ahqara indi min zalik. Sai ta ce wallahi na rantse da Allah, ni dai a raina ba na jin cewa na kai matsayin a ce a saukar da ƙur'ani, ina ganin girma na bai kai haka ba. Ina ganin raina ƙasa yake da aimin wannan. قالت فلما لم أرى أبويا يتكلمان ألوك تند بنغئي عينا قدابي سني مغانا با قلت لهما سينتشي ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزو ذاك بام أن نفس سما أمسا با فقال سيسكتشي والله لا ندري بما نجيبه بمسا أبن دام شيء من ذا الله سما با قالت سيتشي والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام ce wallahi ban san wani gida da aka jarrabe su da abin da aka jarrabi gidan sayyidina abubakar a wannan kwanakin ba ban san wani gida da damuwa ta shiga cikinsa kaman gidan sayyidina abubakar radiyallahu anhu sun kasa magana ثم قالت سيتشي فلما استعجبا علي استعبرت فبكيت kawai lokacin da na ga sun kasa magana istajama an kulle musu baki sun koma ba za su iya magana ba istabartu fa bakaitu kawai sai ne kokarin in yi magana sai kuka summa qultu sai na ce wallahi la atubu ila Allah mimma zakarta abadan ce wallahi ba zan tuba zuwa ga Allah ba a game da abin da ka faɗa har abada ba zan tuba ba wallahi inni la'alamu la in ana ankartu ma yaquluna la tusaddiquna ce wallahi na san ko na musu abin da suke faɗi ba za ku gazgata ni ba kage yanzu tun daga annabi sallallahu ya zo ya ce mata in dai ta san ta aikata ta tuba to kaga waye rage mata iyayenta kuma ta ce su ba da amsa sun ce ba san abin da za su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to waye rage mata qultu thumma iltamastu isma yaquba alaihi salam ce kawai sai naji ina neman in kama sunan annabi yaqub kuma kawai na kasa fa ma azkuruhu kawai sai na kasa tuno sunan yaqub alaihi salam fa qultu sai nace aqulu ma qala abu yusuf sai kawai zan faɗi abin da baban yusuf ya ce yaqub ya kasa zuwan mata fa sabrun jamilun والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل أي صبري صبر جميل جوريا تا جوريا تي كيكاوا إيه جوريا تي كيكاوا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يتي ألا يا فدي الصبر الجميل يتي الصبر الجميل صبر بلا جزع جوريا ذاك يتبارك شي شي سو فصبري صبر جميل فصبر جميل أي فصبري صبر جميل جوريا تكاو جوريا قاغتي اقتباسي والله المستعان على ما تصفون Allah kawai nake neman taimakon su a game da abin da kike siffanta ni da shi amma dai kaga tana da yaƙini cewa ta tabbatar da sai annabi sama ya gani a mafarki amma a ce a saukar da Qur'ani musamman saboda ita to ba ta tunanin wannan amma dai fatanta Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi bayani cewa abin da ake zarginta da shi ƙarya ne kazafi aka mata to haka ake bukatar musulmi ya zama an yuhsina dhanna bi rabbi ya kyautata ma Allah zato wa in asaa annasu bihi dhanna ko da mutane sun munana masa zato shi fal yuhsinu dhanna bi rabbi shi ya kyautata ma Allah zato in ka kyautata ma Allah zato to ko mutane sun muna maka zato to Allah zai kubutar da kai shikenan Allah madaukaki sake ya kubutar da mu wallahu alam